وعلى دين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun dawo a zagaye na uku a daurar da muke a wannan littafi na ta'limul mar'ati wa asruhu fi wa asruhu fi islahil umma zamu tashi a shafi na 28 a cikin misalai da muke ji na rawar da wasu iyaye mata suka taka inda har suka samar da bajiman malamai jagorori na addini ababen alfaharin al'umma da addini gaba ɗaya a tarihin wannan duniyar waɗanda waɗannan mutane tarihi ba zai taɓa cika ba face sai an kawo sunayensu ko da ba dukansu ba duk fagen da aka ɗaga sai an kawo sunan wani za mu tashi akan annamu zaju asani misali na biyu shine ummul imamil auza'i mahaifiyar al-imamul auza'i al-imamul auza'i ɗaya ne daga cikin bajaman malamai ya girme al-imam malik har mazhaba yake da shi Allah dai bai kaddaro ya shahara bane an haife shi a hijira na da shekara 88 ya rasu hijira da shekara ɗari da hamsin da bakwai ka kuma al'imam malik an haife shi a shekara casa'in da bakwai tazarar shekara kusan tara sannan al'imam malik ya rasu hijira da shekara ɗari da saba'in da tara tazarar shekara wajen goma sha biyu a tsakaninsu shi kanshi yana faɗar maganganu masu kyau game da shi to mahaifiyar al'imamul auza'i ka iya cewa duk wannan shahar da al'imamul auza'i ya yi to ka iya cewa albarkacin mahaifiyar shi ne mahaifin shi ya rasu tun yana yaro kuma bai ban masu wata dukiya ba wanda abin shi yana gararan ba a gari haka wannan ta ta faɗi tashi shine faqad kanat umman fadila karima wa kana laha fadlun azimun ba'da fadlillahi ta'ala fi talab al-awza'i lil ilmi in ka cire daraja da falalar Allah sannan falalarta wadan ya za a yaron nan ya samu ilimi qala al-abbas ibn al-walid fama ra'aytu abi ya ta'ajjabu min shay'in fi dunya Al-Abbas ibn al-Walid yace wallahi ban taba ganin wani abu na baiwa mahaifina mamaki ba a duniyan nan irin ta'ajjubuhu min al-Auza'i irin mamakin da ya rike na wannan malamin Auza'i saboda a gaban sa ya taso yace mai faka ne ya kudu subhanak yakan ce kai abin ma Allah al'amari sarki ya tabbata ga Allah taf'alu ma tasha Allah kana aikata abin da kaga dama kana al-Auza'i yatiman faqiran fi hijri ummi auza'in nan yaro ne maraya a ƙarƙashin uwarshi mahaifiyar shi tankuluhu min baladin ila balad saboda shi ta rasa garin zama duk garin da zai je gun wani malami ya karatu tare suke tafiya in ya tafi taimai wanki ta samu shi abinci in ya dawo ya ce kuɗin kaza kuɗin kaza ta nemo a samu a bayar ta ce yaron nan da yayi ilimi wa qad jara hukmuka fihi an ballagtahu haythu ra'aytuhu yace ya Allah kaga ga inda ka kai shi nan inda muke gani yanzu ya bonayya ajazatil muluku an tu'addiba nafsaha wa auladaha yace ga sarakuna nan da manyan mawadata sun kasa ladabtar da ƴaƴansu adabal auza'i fi nafsihi irin ladabin da auza'i ya samu a kai shi ma sami'tu minhu kalimatan qattu fadila illa taja mustami'uha ila isbatiha anhu to daka ya samu wannan daraja ya samu wannan matsayi da kima albarkacin mai tsayuwar daka da mahaifiyar shi ta yi wannan shine misalin mu na biyu to da ke ma yanzu zaki iya taka rawa dan ki din nan da kike gani yana nan da wata baiwa yana nan da wata baiwa kuma baiwar da zai taimaki addini da al'umma kuma ki zuba jari a cikin shi ko bayan rasuwar ki kina kabari ana baki lada misali na uku shine ummu sufyanu sauri mahaifiyar Sufiyanu Sauri. Al'imam Sufiyanu Sauri ɗaya ne daga cikin bajiman malamai, in ma baitin hada-hadar kasuwanci, to da yadda aka san Maliku haka za a san mutumin nan. Ya rasu hijira da shekara ɗari da sittin da ɗaya kafin rasuwar Al'imam Malik kenan. Shi suna ce mashi ma Amirul Mu'mini na fil hadis. Me mahaifiyar ce ta yi, faƙar kana laha azimul asar. tana da babban tasiri fi tanshi'ati Sufyan tanshi'a Saliha dan ganin Sufyan sauri ya taso girma tasowa ta gari wa tarbiyatuhu tarbiya hasana da tarbiya tarbiya mai kyau faqad rabbathu ala hubbi talabil ilmi ta horar da shi akan ya tashi ya nemi ilimi kuma ga ta talaka baban shi yaro tana dan shekaru kaman biyu ko uku bai ban ma bai ban mashi komai ba talaka ne bi ma'anar kalima ba ta da wata sana'a sai dai ta nemo gashi ta saka ta kai kasuwa ta sayar ta ce na rantse da Allah da saƙan nan sai yaron nan yayi karatu sai ta kwana tana yi ba dan ita ba dan da sata a bashi kai na kaiwa makaranta qala al yake cewa faqad rabbathu ala hubbi talabi al-ilmi wal ishtigali bihi fa an waki qala kama ummu sufyana li sufyan mahaifi qalat mahaifiyar sufyan ta ce mashi ya dana zo idhhab tafi fatulubi da ilima ka je ka nemi ilimi hatta a'uluka bi magzali ko bi magzali wannan sakar da nake yi da ita zan rike ka fa idza katabta iddata asharata ahadith in ka rubuta hadisai kamar goma fangur hal tajidu fi nafsika ziyada ka duba ka ga bayan goman ka haddace su zaka iya ƙara wasu to ka ci gaba da yin haka ka ci gaba da yin haka take cewa fattabi'hu wa illa fala tut'i fala tata'anna in baka iya goman ba in ka iya goman ka kara in baka iya goman ba karka damu ka maimaita su ai fala tut'ib nafsaka kada ka wahalar da kanka wala ta tamma bai zalika kasira karka damu sai ka tara da yawa mana ka damu da fahimta ne haka wannan magana ta zo a cikin sirwa lamin nubala wa fi'lan amila sufyan bi wasiyatiha wa tawjihiha a ƙarshe Sufyanu Sauri ya aiki da wannan wasiyar tata fasbaha ba da zalika imaman min al-a'imma wa jihbizan min al-jahabila qala al-musanna ibnu sabba Sufyanu alimul ummati wa abiduha shine malamin al'umma a lokacin shi kuma shi yafi kowa bauta Ibn Uyayna ya ce wa Ahmad ibn Hanbal lan tara bi aynayka mithla Sufyan ath-Thawri hatta tamut yace ina rantse maka da Allah har ka mutu ba za ka iya ganin malami irin Sufyanu Sauri ba Sufyan ibn Uyayna shi ke faɗa wa Ibn Hanbal wannan magana saboda ai kaga malami shi ya san malami yace wa tarihun al-islam mali'un bin namadij wal amsala wash shawahid ala dawr al-ummahat fi sana'at al-ajyal wa qad ahsana ash-sha'iru haythu qala walau kana an-nisa'u kaman dhakarna me waka ne yake cewa wallahi da kowace mace za ta zama irin waɗannan matan da muka faɗa to la fuddilatin nisa'u ala rijali wallahi da an ce mata ma sun fi maza daraja famatta anisu lismi shamsi aibun dan an kira mace da su dan an kira rana da sunan mace ba aibi bane a gare ta wala tazkiru fakharun lil hilali dan an ce wata shi kuma sunan maza gare shi wannan ba wani daraja bace da zai ce yafi kaga yanzu rana sunan mata gare ta ko mata rauni gare su wata kuma sunan maza gare shi maza kuma ƙarfi gare su amma kuma rana mai sunan mata ta fi wata mai sunan maza haske shine misalin da yake so ya bayar wannan magana za ka yi samun ta cikin azzawajir na ibnu hajar al-haythami wannan shine misalin mahaifiyar sufyanu sauri in ta ji wani malami a makka sai ta tafi makka in ta ji wani a ta'ifa ne ko a madina sai ta tafi daga nan ta koma yaman ta shiga sham haka matan nan ta yi ta zagaye jazirar larabawa saboda wannan ɗaya ɗayan ɗan ya samu ilimi ya samu wanda suka rubuta ne suka ce wannan matar hangen nesanta ya ci tana kabari amma har yanzu lada ake bata shekarar ta nawa da rasuwa ta riga shi rasuwa sai da ya zama malami ta rasu burinta ya cika to yau ina matan me burace buracen su yanzu bana jin uwa zaki zauna ki lakkana wa danki cewa to in malamin ku ya tashe ka ya ce me kake so ka zama ka ce kana so ka zama malamin hadisi irin su bunu hajar ko malamin tarihi irin su bunu al-asir ko na malamin luga irin su hana irin su wani a kawai aka tashi yara a primary kowa ya tashi ya faɗa me yake so wani ya ce likita to inda muka zama likitoci wa zai ciwon wa zai duba mai ciwon wani ya ce a shi na so ne zama direban jirgin sama ai za mu cika saman karo za mu yi ta yi ai ai sai mu yi ta karo wani ya ce a shi yana so ya zama kaza amma to ba wanda yake so ya zama malamin addini ja ba mai so ya zama malamin qur'ani ko malamin addini ko malamin hadisi ko a to ke ki sassawa yaron gwargwado duk yadda kake so yaro ya zama zai iya zama abu amma ka jawo shi a jiki ya rika ganin muhimmancin abin ya rika jin cewa abin na da muhimmanci to daga nan kuma a ba shi dama ya rika faɗar me ke zuciyar shi za a iya gano inda ya sa gaba in ba isa ba kina da wata yarinya kika jawo ta a jiki zai ta rika nuna maki ga abin da take so ta zama in ta girma wallahi ba isa ba kike tana ce maki ita so take ta zama wata yar fim to ki gode ma Allah da ta fasa kwai kafin abin ya kure to kar ki ce mata ba haka ba sai ki ta canza mata ra'ayi har da gaba za ta bar wancan tunanin har ta dawo ta zama ta gari misali na uku shine ummu rabi'atul ra'ayi mahaifiyar rabi'atul ra'ayi ita wannan matar ita suke ce mata suhailatu ita suhaila ita ce mahaifiyar rabi'atul ra'ayi rabi'atul ra'ayi malami ne daga cikin bajaman malaman al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya karantar da al-Imam Malik kuma yana da hadisai akan haka ya rasu ma kafin al-Imam Malik din da shekaru masu yawa kusan shekara arba'in da uku a tsakaninsu. Rabi'atul Ra'ayi ya rasu hijira da shekara ɗari da talatin da shida. Al'imam Malik ya rasu ɗari da saba'in da tara, kun ga tazarar da yawa. To ita wannan baiwar Allah da suke ce mata Suhaila, ita ce mahaifiyar shi. Sun yi aure da mahaifin Rabi'a, ki iya cewa a watan da suka yi auren. kawai sai aka haɗa wata runduna za ta tafi yaƙi cikin jazirar larabawa tafiya mai nisa gashi ba waya ya zo ya samu matar ya ce to wani aikin lada ya samu na jihadi zan tafi in wata matar ce yanzu ai sai dai ka ji a fm ta koma gidan iyayenta ko wani kawunta mai zafin zuciya ya zo ya ɗauke ta ya ce mata to zan yi wata tafiya zan tafi jihadi Allah ya sauke ki lafiya ciki bai fi wata ɗaya ba ko wata biyu sai ya ɗauko wasu kuɗi dinari dubu talatin. Dinari dubu a yanzu shi ne kwatankwacin Naira miliyan ɗari shida. To Naira miliyan ɗari shida so talatin shi ne zai baki wajen Naira biliyan goma sha takwas. Ya ce mata wannan kuɗin a ajiye. Sannan ya bata na kula da kanta da yaro in an haihu. Suka yi ban kwana ya bi rindina. yaron nan haka daga tasowar shi ta fara ita ke kama shi tana bi da shi majalisi majalisi yana neman ilimi ta rika zarar kuɗin nan tana sayan mashi littafai da biyan malamai da kuɗin tafiye-tafiye baban bai dawo ba sai bayan kamar shekara ashirin da wani abu yaro ya riga ya zama malami har an ba shi ijaza yana karantarwar da a nan rauda wanda suka je haji a inda aliman malik ke zama ya karantar to malik daga baya zo bayan rasuwar shi ne aka naɗa ɗalibin shi rabi'an nan ya rika zama yana karantarwa yana gida suna tare da mahaifiyar sai aka yi sallama a gida sai ta ce je dubo waye yana buɗe ƙofa uba sai ya sako ƙafa sai ya ture shi shi uban ya fara ya rufe yaron da faɗa me ya kawo ka gidana yace kai me za ka yi a gidanmu ya za ka shigo mana gida gida ba naku ba gidanmu ne yace kai me ya kawo ka gida gidana ne shekara ashirin da wajen bakwai ba haɗu ba sai mahaifiya ta ɗan hayaniya sai ta zo tana zuwa ta gane mijinta ne sai kai mahaifinka ne aka yi kukan daɗi aka yi murnar daɗi sun je suka zauna suna hira sai yaro ya ce to lokacin karatu ya yi a rauda ya tafi ya hau karaga shi kaɗai kake hange daga nesa malam malamin duk duniya suka gama gaisa da miji da mata shekara ashirin da shida ba a haɗu ba ko da bakwai sai ya ce mata ina kuɗin nan ina biliyan sha takwas. Kasa in wata ne yanzu da ka ɓullo za ka gane inda kuɗin suke. Abawa, za ka hango iPhone a caji? Da wata mota haka jib-jib ɗin nan SUV ko irin ta 'yan majalisun nan miliyan ɗari da sittin. Ai, za a ɗana wa'in nan, da wani gida bene hawa tara. Ta ce kuɗinka na nan har ma sun ƙaru, amma zo mu je ka gansu. Suka fito ta leƙo masallaci ta ce me ka hango ta ce na hango ɗana a kan karaga yana karantarwa ta ce to nan kuɗinka suka tafi sai da ya so ya taɓi fa sambatu ya fara yiwa ya shiga abin nan ya ce yanzu ɗana ne da ya haɗu da kai kawai bai san ka ba kawai sai ce mala wai ɗana ne babban malamin garin nan ɗana ne babban malamin gari sai da aka rika lallashi ya ji daɗin abin da ta yi ya kake gani da wata ƙadangarwar bariki ce ka ban mata wannan kuɗin can za ka hango ta CNN ta yi abin nan to wannan uwar ta yi abin da iyaye irinta ba su da yawa la'ibat ummu rabi'atar ra'ayi dauran mihwariyan fi hayati ibniha wala ta taka rawar da ya kamata a rika karantawa a rayuwar danta wa kana khayra namuzajin yuhtaza bi kana liwalidiha qissa tsarifa ma'ahu danta na da kissa ne ban sha'awa kana rabi'atul ra'ayi kad wulida bil madinati al munawwara an haife shi a madina bada an kharaja abuhu ma ajuwishin muslimina ila khurasan ayyama bani umayya wa kana la ya'lamu bi anna zawjatahu tahmilu fi asha'iha janina an ce lokacin da ta ma suna ta bai ma san tana da ciki ba wa kana qad taraka ma'aha 30000 dinar ya bar mata dinari 30000 wa zalla ma ajuyushil muslimina li fatratin tawila hatta ada ila al-madina ba'da 27 sana bai dawo gari ba sai bayan shekara 27 huwa rakibun rakibu farasin fi yadihi rum yana haye akan doki yana rike da mashi fa nazala an farasihi sai ya sauka daga kan dokin sun madafa albaba bi rumhihi sai ya tunkuɗa ƙofar gidan da mashi fakara da rabi'atu faqala ya adu wallah atahajumu ala manzili maƙiyin Allah gidana zaka shigo haka yace wa baba faqala la sai ce a'a sai mafin yace ya adu wallah anta rajulun dakalta ala hurmati kai kai ne maƙiyin Allah ka shigo alfarmata ka shigo man gida وربيعة الرأي هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فروق الإمام مفتي المدينة كان من أئمة الاجتهاد وهو إمام حافظ وفقيه مجتهد وكان عالما جليلا يكنى بأبي سليمان كان شيخ, شيخ الإمام مالك والأوزائي وسفيان الثوري دك مالمنا شيني مالمنسو akwai wanda in aka ce kai ne malaminsu ba ma sai an yi kissarka ba kawai su ɗin sun isa to ka kalli aliman malik imamu darul hijira a ce mahaifi kai shine ɗalibinka kuma malamin nashi mace tare ne shi malamin malik ɗin uwa ce silar zaman shi abin da ya zama mace to ni yanzu ban san me ke faruwa ba duk da iyayen na kokari ko kuna kokari amma san ƴaƴan ku yayi yawa dan wani namijin ma har ƙarya fa mace na yi fa yaran nan sun yi sallah wai dan karka gano kai fada sai ta ce sun yi za ga uwa yaron ta sata yake shaye-shaye yake fasikanci shi yake amma ba ta so a faɗa ita kada ai wa ɗanta sharri eh in ma yana ai ba shi kadai bane in kace to anan garin wa ke yi in ka matsa ta shedan nayi eh da shedan take kwatanta ɗanta ita ma ta yadda wa kana basirar ra'ayi lidhalika sumiya rabi'atul ra'ayi washtahara bi hadha al-ismi wa urifa minhu al-jawad wal karam an san shi da kyauta da karimci to wannan shine misali na uku kenan ko na hudu dangane da irin waɗannan zarata da Allah madaukin sarki ya hore mana akwai wanda zamu dan ƙara wanda ba sa a cikin nan kamar misali eh mahaifiyar eh al-Imam Malik ana ce mata Aliyatu bintu Sharik ibn bint Aliyatu bintu Sharik ibn Abdurrahman al-Asadiyya ita kuma Aliman Malik da kanshi yake ba da kissa da kan yace na shatu wa ana gulamun fa ajabani al-akhadhu min al-mughanni Aliman Malik da kanshi yake cewa asalin tasowa ta yana dan yaro asali masu waka na fara ji zan je inda suke dan gogen su da dan wakokin su in zauna har na fara haddace waka yace sai mahaifiyata ta zo har wurin da nake fa qalat ummi ya bunayya tace ya dana innal mughanni idza kana qabihal wajhi lam yultafat ila ghina'ihi fa da ila ghina'a wa tulubil fiqha tace ya dana sai kamata ka bi mawaki ba mawaƙan nan batar da mutane suke yi kamata yi ka je ka nemi ilimin fiqhu fataraktul mughannina wa tabatul wa tabi'tul fuqaha fa balaga Allah bi ma tara yace tun daga ranar na koma na bi malamai har na zama yadda kuke gani na a yanzu mahaifiyar shi ta taka rawa har ya zama abin da ya zama har ya amfani al'umma na abin da tarihi a yau bai manta ba an ce daga cikin abin da take mashi shine tunda ya saba da dan bin mawaka ko ta cire ‘yan kuɗinta da ‘yan buge-bugenta sai ta yi ɗinko mashi a lokacin akwai riguna na malamai in ka ga riga da gajeren hannu irin wannan na ‘yan bariki ne amma mawadata da malamai hannun riga suke yi ƙato haka shi sa aliman ahmad ibn hanbal ya ce ya jama'a ya malamai ku rika girmama hannun rigar ku kai shi shirgege shi yasa suka siyo kaya ma wani lokaci kawai ita shinkafar ka yar taliyar ka dai ka zuba a hannun riga kawai sai kai haka malam sai gida hannun rigar duk zai ɗauki wata yar ƙaramar jaka ce to kuma gaskiya sai malaman sai mawadata kawai to sai ta ɗinka mai riga irin ta malamai ta mai rawani ta ɗan sai mai abaya ta ce to ka in in ta gama sa mai tufafi sai ta kuma ya ce wai wai wai ka ga al'imamu kenan ko baƙaƙe bai iya ba lokacin wannan sunan da take faɗa mai shi sai ya zama a jikin shi sai ya zama imam ɗin sai ya zama al'imam ɗin har wata na take ce mashi maliku ka je gun rabi'a ka koyi ilimi amma ina so in ka je ka fara koyan ladabin shi kafin ka koyi ilimin shi idhab ila rabi'ata fata'allab min adabihi qabla ilmihi ya je koyi koyan ladabin shi sannan ya koyi ilimin shi sannan ya zama abin da ya zama har ma ta koya mashi cewa baya zama a rayuwar shi sai da alwala tun yana yaro uwar shi ta koya mashi da yayi wani abu na alkarya lola ce ya je ya saki ita za ta tanadar mashi buta da ruwan ɗumi da ruwa yalwatacce bukatun abinci tufafi kuɗi kuma kar ku manta ilimi a wancan lokacin ya fi ilimi tsada yanzu yanzu dan Allah da biliyan sha takwas wace jami'a ce a duniya ba za ka je kai karatu ba yanzu amma za ka iya gama ABU da naira miliyan ɗaya komai da komai har da kuɗin hostel school fees ne dubu tamanin ko so hudu a shekara eh duk shekara an ka biya dubu tamanin ba shikenan ba sai kuma ba ɗaya dai kaɗan ne na transportation hostel bai fice dubu ashirin ba ya ta samun karakara kaɗa abincinka kana ci a cikar a mutu kuma za ka rayu to amma su a wancan lokacin kuɗi ne ake kashewa wannan shine misali na gaba da zamu ƙara misali na gaba shine mahaifiyar Ammar ibn Hisham Ammar ibn Hisham malamin al-Imam al-Bukhari ne daga yana riwaya daga wajen shi ko yace qala Hisham ibn Ammar ko kuma yace haddathani Hisham ibn Ammar mahaifiyarki suna ƙauye suna cikin gari can yankinsu na Yaman ta sai da gidan da suke bayan rasuwar mahaifi yana ɗan yaro ta ce ɗan nan ilimi kawai za ka yi mu tsira da mutuncinmu a duniyan nan gidansu na cikin gari ta kama gidan cikin gari ta sayar ta koma gefen rafi a gefen gari ta yi gidan bukka ta ce idan kai ilimi za ka iya dawo da mu cikin gari amma idan muka zauna a cikin gari da katon gida kai ka zama jahili fitinar ka sai ta mai da mu bayan gari ka duba wata fikira dan Allah ta sai da gidan ta kulle mashi kuɗi ta ce maza ka je Madina kai karatu a wajen Maliku rahimahullahu ta'ala ta kullo mai kuɗi ganin Maliku a lokacin ya fi ganin tunubu wahala yaro ya zo tsawon kwanaki bai samu ganin Malik ba rannan aliman Malik ya fito ya tafi rangadi sai ya bi tawagar suka je aka gama rangadi suka biyo tawaga aka dawo ya ga har imam malam zai shiga gida bai koya mai komai ba ya rabo ya ce a karma kalla a koya mana hadisi maliku rahimahullahu ta'ala yana waigowa ya kashe shi da mari to ne irin wawan yaro ne mara ladabi hadisin annabi a tsaye hadisi a tsaye ai bai kamata ba ya wuce shi ma ya shiga gida suka ya shiga majalisi suka zauna aliman malik je alwalla ya shirya ya tsaf yana zuwa ya zauna sai ce ina wanda na mara ɗazu sai yaro ya ce ga ni aka rama kalla sai ya koya mai hadisi ɗaya ya ce da ma ya maran da yawa ya koya man da yawa daga nan ya zama ɗalibin malik ya kwankwaɗa daga ƙarshe ya koyar da bukhari ko bai da kowa a duniya a ɗalibai da imam bukhari ya ishe shi waye sila mahaifiyar shi ita ce sila misali na ƙarshe da za mu tsaya shine mahaifiyar al'imamu shafi'i wadda ake ce mata fatimatu al'asadiyya al'imamu shafi'i ɗalibin maliku ne ko to shi ma silar shi mahaifiya ku duba wani abin ban sha'awa da malikun da suyanu saurin da al'imamu al'auzayi da al'imamu malik da al'imamu shafi da al'imamu ahmad ibn hanbal al'imamu ahmad ibn hanbal shi ma za mu ji a ƙarshe shi ma mahaifiya ce sila shikenan tana ita wannan mahaifiyar bayan yaro ya taso maraya a nan gazza ta ce zaman mu a yankin nan ba zai yiwu ba haka ta rika daukar shi tana tafiye tafiye da shi tana kai shi wurare da malamai suke yana koyon ilimi da ladabi da tarbiyya da sauransu har a ƙarshe ya zo Madina ya karatu a wajen al'imam Malik har ya zama abin da ya zama a fage na ilimi da tarbiyya da ladabtar da sauransu. So da wannan mahaifiyar tarihin shi ba zai cika ba har sai an kawo ita wannan matar sai sunanta ya zo. Shi yasa al'imam Ahmad ibn Hanbal a matsayin shi na ɗalibin al'imam Shafi'i yake cewa kana Shafi'i ka shamsi lid duniya. to idan dai shi rana ne mahaifiyar shi ba ita ce silar samuwar ranar misalin mu na ƙarshe shine Safiya mahaifiyar Ahmad ibn Hanbal da na faɗa a muqaddima Ahmad ibn Hanbal bai aure da wuri ba kwata kwata a rayuwar shi bai fi shekara 63 ba a rayu ko 61 bai aure ba sai da ya kai wajen shekara 40 ba bai san auren bane ba zai yiwu bane kuma bai tafiye tafiye da yawa ba saboda mahaifiyar shi tun yana yaro ita wannan mafi ce silar ya yi karatu ta yi tsayuwar daka cewa sai ɗan nan nata lallai sai ya samu ilimi sai ya samu karatu sai ya samu tarbiyya ta yi iya abin da za ta iya har kuma Allah maɗaukakin sarki ya cika mata burinta ya zama abin da ya zama a fage na ilimi bayan ya manyantan da waɗannan shekarun ya zo ya yi aure amma a haka kuma ana cewa ya rasu ya bar ‘ya'ya goma sha bakwai, auren da bai fi shekara ashirin ba, da auren ba irin ɗan zamani ba ne. Eh, ɗan kaga ne yanzu family fulani ake yi ko? A shekara bakwai a haihu sau ɗaya. Sai sun gama haihuwa ɗaya ya gudu, ɗaya ya haukace, ɗaya ba tarbiyya. Sai kuma a dawa ana ta kame-kame, ana neman ‘ya'ya artificial. Su ko a lokacin suna ta hayayyafan ne, kuma duka ‘yan suka zama nagartattu, kuma suka zame masu ababen alfahari ko bai da kowa sai ɗan shi Abdullah ya ya ishe shi ga Sale Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal da in ka kira shi kai ka san ba dama ne akwai malami a wurin kwarai da gaske da haka wayannan misalai ne daga cikin misalai na yadda uwa zaki iya wani abu dan ƴaƴanki su zama abin da za su zama na alfaharin addini da da al'umma, amma wannan ba zai samu sai kin samar da, sai kin yi ilimi, je makaranta, ki koya, ki ladabi, ki tarbiyya. Mazahiru a tsari ta'alimin mar'afi fi hayatiha, alamomi da suke nuni ga tasirin an ilmantar da mace a rayuwarta, wai idan mace ta samu tarbiyya, ya za a gane ta tarbiyyantu. Ta'alimul mar'ati, umura diniha, tuntijo na ta'ija ijabiyya wa mazahir ومظاهر مفيدة للأمة القريبة والأمة اللاهقة idan mace ta samu ilimi za ta taso cikin tarbiyya mai tarbiyyantar da nan gaba da tarbiyyantar da can nesa ma daga cikin mazahir din akwai ahliyatul mar'a ahliyatul mar'ati bil qiyam bi umuri tarbiyyal asasiyya as-salasa idan mace ta samu ilimi to za ta iya tsayuwa ga ayyukan tarbiyya guda uku tarbiyya na da buƙatar ginshikai uku manya wanda in mace ta sami ilimi to za ta iya su kuma kenan nan gabanta zai kyau in mace ta rasa ilimi za ta gaza wa'annan gabanta ba zai kyau ba akwai at-tarbiyatul usariyya tarbiya ta iyalai hiya amaliyatun shamila tahdifu ila bina'i shakhsiyyati at-tifl min khilal tawjihi wa ta'dibihi wa ta'limihi wa tanmiyati al-qiyam wal akhlaqi was sulukiyat al-hamida shine kwarewa wajen iya tarbiyantar da yaro tun yana karami kiga ya za'a fahimci inda ya fuskanta na baiwar da Allah ya mai kuma me ake so ya zama kuma ya kaza ya kaza ya kaza a ciyar da shi da halal a kula da addinin shi a kula da abin da idin shi zai gani a kula da abin da kunnin shi zai ji da sauransu kama annaha tashmulu kayfiyata ta'amulil walidaini ma'al abna'i da khuluq da khaliq bi'atin usriyya sahiyya wa da'ima wannan tarifai ne da yawa ga sunan wakila wakila wakila ba sai mun kawo su ba mun kin je zaki iya karantawa ita wannan tarbiyyar ga yana shafi na 36 wa min da'imi hadhihi tarbiyyal usriya ma yali in kina so ki ba iyalanki tarbiyya mai kyau bayan kin yi ilimi awwalan taqwiyati shakhsiyati at-tifl ruhin yaro ki gina shi dan adam takan din yaro ki gina shi bi haythu yajidu fi jawwil baiti ma yanmi mawahibahu ta yadda za ki samar da abin da zai gina baiwar shi a ɗakinki a gidanki idan kika haihu wannan kayan da aka kawo miki na amarci ai daga cikin hikimar shine ki samu kayan experimental na yaron da zaki haifa cokullan ki karki kulle ki hana yara ki dan rika bin musu wasu a ciki zaki hango wanda zai zama gwanin cokulla duk duniya wasu ‘yan robobi, wasu waye, in yara ne ma mata ba har kai ake zuwa a siyo masu mai gashi, su rika kitso, a siyo masu kayan shafe-shafe, su rika waye, su rika waye, to a samar wa da yara ire-iren wa'annan. Na biyu, tanmiyatul jur'atul adabiyya fi nafsi tifil bi haythu ya'ishu shuja'an sarihan jari'an fi ara'ihi. A koya wa yaro jarunta in ya rugo cikin kiso ya koro shi a kora shi a kulle kofa. kora shi a kulle kofa shi yasa daga cikin abin da zai tabbatar da irin wannan ko a roki Allah ya ba ku muhallin ku in dai kina gida ne irin su sakatariya ga ofishin sakatare ga ofishin finance ah wayannan abubuwan za a iya samun matsala amma dai a gidan gandun ma ki iya kokarin ki fattaqullaha mastata'atu na uku taqwiyatu ruhi ta'awuni wal hubbi fi nafsihi a kimsa wa yara ruhin taimakekeniya hikimar ita ce kina da wani yaro irin zaki ga ƙananan yara sun fi rowa ko in suka samu abu su kalmashi to in kika bashi kika ce to kai kadai zan ba abin nan amma ga ƴan uwanka nan ka san musu kina koya mashi ruhi na kyauta kenan to in ya taso a haka ko ba sa nan in ya ci ko ya ga kina ci yace ki aje man ki aje bannawa ki aje masu wani amma a bashi ya zama da ananiya za a samu matsala tsari na biyu da ake so mace ta zama tana da shi ta ilimi a tarbiyya shine a tarbiyatul ruhiyya a tarbiyantar da ruhin yaro shine amaliyatu tawjihi wa tanmiyatul janibir ruhiyyi lil insan dan adam na da bangarori guda biyu akwai bangaren gangan jiki shine wanda abincin da muke ci yake ginawa ruwa da muke sha tufafi da muke sawa akwai kuma bangaren ruhi shine zuciyar mu ta gyaru kaga mutum ga yanan lange lange a jikin shi bai da kyau amma ruhin ba dama ne a cikin malamanmu wasu in ana faɗar su zaki ji ai munana ne a siffar halitta munana ne amma kuma ilimin da suka yi da tarbiyya da imani ya rama rufe munin ba na so mutum ya ki samu tsari na tarbiyyar ruhi na ƴaƴanki yace wa yatimmu buzuri wa yatimmu bi zar'il buzuril imaniyyat taliya shafi na 38 in kina so ki kimsa wa ƴaƴanki tarbiyyar ruhi ki shuka masu wa'annan ƙwayoyin alkhairin guda uku na ɗaya zar'ul iman ki sa wa yaranki imani ke ki samu imani ayan ki samu imani zar'ul khushu'i wa taqwa ki sa wa yaranki khushu'i da taqwa kaskantar da kai da kuma taqwa da jin tsoron Allah in an ce a taqwa shine imtisalul awamiri ko wajtinabun nawahi Ali dan Abi Talib ya ce taqwa abu hudu ne al-imanu bil jalil ki imani da Allah والعمل بالتنزيل كرقا يكي دا القرآن والاستعداد اليوم الرحيل ينتتلي دو منغو بقى القيامة والرضا بالقليل دا يدار أن كتنطن أبند كسام وسنن أسام زرع الخوف ومراقبة الله ومراقبة الله أشوكا مشي جنس وران الله دا يدجن شوى الله ناكلنش duk inda yake a nuna mashi Allah na kallon shi karki ce je ka gidan nan in ka dade ina ganin ka kin mashi ƙarya ya san ba kya ganin shi a'a kice Allah na kallonka wa huwa ma'aka aina ma kunt ittaqilla haifa ma kunt salisan at-tarbiyatu da'awiyya tun yaron ki na karami ki dora ki koya miki tarbiyar kiran wasu zuwa ga alkhairi je ka can sasan ka ce ma wani lokacin sallah yayi yayi alwala ku wuce kina din shekara biyar ko shida ko bakwai je ka ga dan wanganin ka ce lokacin sallah yayi in kin ta ki siyo mashi buta ki siyo ma ɗaya abokin shi ko ɗan gidan da suke tare buta tsaran shi je ka tuna mashi gobe akwai azumin litini je ka tuna mashi an fa ba ku assignment ki sa mai ruhin taimakekeniya to ba zai taso da ananiya da son kai mai muni ba yace wa takmunul ahammiyatu li hadhihi tarbiya kadhalika bi anna biha ittisa'an madad da'awati ila Allah fattiflu سيؤثر بدعوته على أقرانه في المدرسة والحي وبين الأقارب فكم من طفل صار أهل صار من أهل المساجد والحلقات القرآنية فيها بسبب دعوة زميله سيكي قال بركة ونن يا زممي دعوات ينا أنكرني يا يا كما إذن يجرما التربية الخلقية والنفسية أنا سوء التربية تدعى تربية تهالي da tarbiyya ta rai ruhi daban rai daban يقصد بالتربية الخلقية مجموعة المبادئ الخلقية والفضائل السلوكية والوجدانية التي يجب أن يتلقنها الطفل ويكتسبها ويعتاد عليها منذ تم- تمييزه وتعلقه إلى أن يصبح مكلفا إلى أن يندرج شابا إلى أن يخوض هضم الحياة a koyar da shi tarbiyya ta halaye na gari, yin gaskiya, riƙon amana, cika alkawari, kiyaye dokokin Allah, neman ilimi, bi girmama iyaye, ‘yan uwa masu hurgura, dattawa, tausayi da jin kai da waye duk a koya mashi. Wannan uwa in ta samu ilimi, duk za ta iya waɗannan ayyukan tsakaninta da shi ɗan da Allah maɗaukin sarki ya azurta ta da shi. أما التربية النفسية فهي تلك التي تهتم بتربية الولد منذ أن يعقل على الجرأة والصراحة والشجاعة والشعور بالكمال وحب الخير إيه للآخرين والانضباط عند الغضب أنونا مش يدد ركس كامن كي دا جوريا دا تنكر في ري لوكة دا يهوشي والتحلي بكل الفضائل النفسية والخلقية على الإطلاق وما يجي تيوا yana ado ko a adantar da shi kyawawan ɗabi'u kai tsaye, kowane iri kenan. Rikice to, shi wannan ma a koya mashi riƙon amana yaron da ba shugaba zai zama ba a koya mashi. Shi wannan a koya mashi magana, iya magana, shi ba wa'azi zai ba a koya mashi. Duk wani halin kirki a koya mashi. Kin ga wannan yana alamtar da kenan a matsayinki ta uwa dole ya zamana yadda da aka yi aure kamar yadda suke bayarwa a falsafance aka tambayi wani masani menene aure yace aure shine narkewar abu biyu su zama abu daya har ka kasa gane dayan daga dayan auren arziki haka ake yi matar za ta narke a cikin mijin dan da ƴan uwanta suka zo su kasa gane waye ita waye mijin ne wai saboda sun narke narkewar siga a shayi yanzu aka riga aka zuba cokalin siga a shayi aka ce ware sugar buji tana ƙara ai ba zai yiwu ba ta riga ta tafi to haka ake so to ke ma in kika haihu sai ki narkar da yaron a jikinki sai ke ma ki narke a jikin yaron sai network ɗinku ya zama ɗaya ku shaƙu sosan gaske in za ki tafiya ki ji ba za ki iya ba sai da shi shi ma ba zai iya zama ba sai da ke ku tafi tara ya fi sauƙi amma ta sai ga ta fi so ta tafi ita kaɗai saboda yan an kada koroso ba yan jaridar gidan rediyon tarayyar gidansu da za su ɗauki rahoto su kawo baba ta cashe a kaɗa mata takin yan islamiyya takin alarammomi takin malamin fiƙihu ta cashe ta yi gumi ta yi manni yaro dai bai gani ba nan kuma kin bashi shi ma yana tashi cashewar to saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan a zagaye na uku kafin mu juya zagaye na hudu da za mu shiga zagayen ƙarshe muna fatar mu ga mun kammala Allah mu ɗaukin sarki ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh